وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوات رمضان هج... تو نارجي من الهجي يومنا عشرين قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da talatin ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati wanda ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri kuma mun kwana a nambar aya ta bakwai za mu sake tafi kan nambar aya ta takwas insha Allah alarma bismillah
نعم no.
Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayani jiya ya faɗa mana cewa dukiyar nan ta fai'i za a raba ta lilfuƙara ilmuhajirina ga talakawan nan wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim kuma suka bar dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah kuma suna neman yardar Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon Allah Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu mun yi bayanan waɗannan gaɓoɓi jiya ga wanda suka saurare mu Allah ya ce wallazina tabawwa uddara kuma za a ba da wannan dukiya ta fai'i ga waɗanda suka zauni garin Madina shine addara a wannan gurin والإيمان أي وأعتقد الإيمان بعد أن تبوأ الدار وأعتقد الإيمان bayan kasancewarsu sun zaune garin madina sun mallake ta sannan sun ƙudurta imani a cikin zukatansu za a ba da wannan dukiya su ma nasu kasan min qablihim tun kafin ainihin wato su waɗanda suka ke mutanen makkaɗin waɗanda ba su musulunta ba kafin su domin a cikin al'ansaru akwai wanda sun riga almuhajiri da karɓar musulunci ina fata an fahimta Allah ya ce to waɗannan mutanen yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya ƙaura ya zo daga makka zuwa madina gurinsu su ba sa ƙyamar baƙi matuƙar musulmai ne ‘yan uwansu ba sa ƙyamar mutane matuƙar nasu ne to suna son su kuma suna ƙaunarsu suna rungumarsu suna rike su hannu biyu Allah ce wala ya ji duna fi su durihim hajatan min ma'utu ba sa jin wani abu a cikin kirajensu na bukata alhassanul basari ya ce wala ya ji duna fi su durihim hajatan min ma'utu أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضل الله به من المنزلة والشرف والتقدير في الذكر والرتبة نا فاتا أم فهمتا يتي متانا مدينة باسا كاشي باسا حسدا ga ainihin wato mutanen makka cikin abin da Allah ya fifita mutanen makka da shi na abin da ya shafi matsayi da daraja da kuma gabatar da su da Allah ya yi wajen ambato da kuma jeren giyar zance qala al-hasan al-basri wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ay al-hasad ba sa jin hassada a ransu cikin abin da annabi ya ba su ko cikin abin da Allah ya ba su ina fata an fahimta mimma utu kenan ya'ani fi ma a ata ikhwanahum cikin abin da ko utiya ikhwanahum cikin abin da aka bawa wato ‘yan uwansu ba sa jin wata hassada ko wata kyashi ko wata gaba akan ainihin wato wannan abu wai suruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ay haja ko da suna da buƙatar wannan abu to ba sa fifita kansu akan ‘yan uwansu sukan fifita ‘yan uwansu akan kansu ba akan abin da yake suna da buƙatar shi ina fata an gane to sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi dukkanin mutumin da ya maganin bakar rowar ran shi da zuciyar shi Allah ya ce fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne rabautattun duniya da lahira. Rama jiya mun yi bayani kan cewa za mu yi magana a kan marowata. Wannan aya ta zo tana magana a kan daga cikin halayen sahabban annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Mutane ne marasa hasada, ba su da hasada. Mutane ne wanda ba sa ƙyamar junansu, ba sa ƙyashi wa ‘yan uwansu musulmi. kuma ana so da ni da kai mai koyi da su na fata an gane ana so da ni da kai mai koyi da su saboda haka dole ne mu samanto masu sassaucin zuciya da rai a lokacin da Allah ya yi wa wani wata falala ya yi wa wani wani alheri ya yi wani wani matsayi na farko mu mu roƙa a gurin Allah mu ma ya ba mu irin nasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fi ithnaini ba a hasada ko ba a kyashi sai akan abu guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin ne Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil haqqi sai ya dora dukiyar nan yana kashe ta wajen addinin Allah da taimakon bayin Allah sai ka ce ina ma ni ma na samu kuɗi ne ta hallaka su wajen taimakon Allah da addini shi to wannan babu laifi idan kai wannan hasara ina fata an gane wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha lin-nas mutumin da Allah ya bahi ilimi ya bahi basira ya bahi zalaka ya bahi fasaha ta karatu da karantarwa sai ka ce ina ma kai ma ka zama malami irinsa ko mai da'awa irinsa ko mai karantarwa irinsa don kai ma ka dinga irin aikin da yake yi na raya addinin musulunci da yada shi ina fata an gane annabi ya ce duk hasadar da ta wuce waɗannan guda biyu to a cikin wutar jahannama mai ita zai je ya same ta an gane magana da kyau duk hasadar da ta wuce wannan guda biyu to zaka same ta a wuta ba Allah ba ita ba ita ba Allah ba annabi ba ita ba annabi ba ita ba annabi ina fata an gane saboda haka hasada ba ta da kyau jama'a bala'i ce masifa ce wannan hasadar ita ta haifar da kashe na kashe ko kashe in kashe ta fara tsirar da kisan kai na farko a duniyar musulunci alarama Allah ya ce watulu alaihim na ba abu nai adama bil haqqi
Thank you.
نعم قال إنها يتقبل الله من المتقين Allah madaukakin sarki ya ce watulu alaihim karanta musu labari mana na ba ibnai adama bil haƙi labarin 'ya'yan annaba adama guda biyu da gaskiya id qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka shi wannan yayi sadaka wannan ma yayi sadaka tafi suratul maida ta baka cikakken labari ina fata an gane id qarraba qurbanan lokacin da kowannen sai gabatar da wata sadaka fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar Allah yace sai aka karba wa daya ba a karba wa dayan ba qala sai yace wa dayan shi wanda ba a karba masa ba sai ya gaya wa wanda aka karbawa la aqatulannaka wallahi sai na kashe ka har da rantsewa malamai suka ce ba wani abu bane yasa yayin yunkurin kashe shi illa kawai ya sun yi abin kirki su biyu shi nasa Allah ya sa yayi da tsoron Allah Allah ya bayyana ya karba wannan kuma an samu tangarɗa sai ba a karɓa ba sai ce wallahi sai na kashe ka to haka za ka samu yau wani na iya kashe wani akan wata falala da Allah ya masa haka ne ko ba haka ba za ka ga hassada ta kyau na iya sa wata mace ta ɗauki ruwan asid ta zuba wa 'yar uwarta saboda ita Allah ya mata sura kaza ita Allah bai mata ba hassada na sa wasu su rusa abu kowa ma ya rasa duk a ruguza gaba ɗaya a rusa abin kowa ya rasa da wanda ya samun da wanda bai samu ba kowa ya asara ya koma ya tuntsira dariya ya daka kafa ya tsalle ya ce gara ma haka hoda wato hi ya rasa dan uwansa ya rasa gara ma haka bai sani ba wala Allah wallahi Allah na iya kawo rabansa ta hannun wannan dan uwan nasa da ya samu yau nawa aka yi mutum zai samu alheri ana mar bukulu kuma daga ƙarshe alherin ya dawo wa mutane alheri na anguwar da suke masa bukulu ana samun haka ko ba a samu ana samu ya samu abu kowa yana bakin ciki kowa yana jin haushi kowa bai so amma daga ƙarshe kuma abin sai zai ya amfani mutanen anguwar da suke mar bakin ciki akan wannan abu ya amfani ƴaƴansu akwai bawan Allah da yazo zai buɗe makaranta malam makaranta zai buɗe a cikin anguwa wallahi malam hassada da keta da mugunta ta taso na farko tukunna wanda ya bashi filin aka je aka same yanzu kai wani zaka ba fili ya ce a to me ne dan na bashi suka ce baka san shi bane ya ce ai sanin sa ma ya sa na ɗauki filin na bashi to shi kenan a dai a hankali ya ce a a ku dakata me ne matsalar cewa na mutumin banza ne ai duk inda ya zauna wallahi in banda kai ba wanda yake zagi a anguwan kuma kai zaka dauki fili ka ya ce to ni dai ban san da haka ba yanzu ku ne kuka zo kuka gaya mu dan haka ku kun fi shi shaidanci in munafiki ne to ku manyan munafiq ƴaƴan Abdullahi dan Ubay dan Salulu ne ku na fata bai ci magana yace in shi munafiki ne to ku manyan munafikai ne in ya zage ni ban sani ba Allah ya ɓoye min to ku ku ne munafikan farko da kuka zo kuka bayyana mu ya ce don haka maganan fili na makaranta na ɗauka na bashi kuma har abada na bashi har duniya ta naɗi ku tashi ku bani guri munafukan banza munafukan wasu ya kore su sai ga ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suna zagin nashi suna cewa kar a ba da filin makarantar wallahi bawan allah nan sai ga ya tara 'ya'yan wannan mutumin ya ce ku je ku gaya babanku na ɗauke muku kuɗin makaranta gaba ɗaya shi bai san suna cikin wanda suka hana a bashi filin ban gane ko kun fahimci maganar shi ne alhajin da ya ji labari sai ya kira wannan ya ce Allah ya maka albarka ya ce abin da kake yi ka ci gaba da yi ya ce ka taimaki mutane har da ma wanda suke zagin ka da wanda suke aibanta ka duk ka taimake su ya ce karka damu ya ce he dai ka yi gaba amma ban da magana baya to wannan bawan Allah ya shiru ya ce to alhaji wannan bayanai kuma me ya dalilin yin su ya ce ni mai nayi alhaji in ba kai da ka taimake mu ma za mu iya buɗe makarantar ne ce Allah ne fa ya taimake mu ta hannunka muka samu filin buɗewa mu kuma mai muka yi ya ce ni dai na faɗa ma dai to da magana ce magana sai ya ce bari mu faɗa ma amma wannan magana ce tsakanina da kai ka ji tsoron Allah daga nan kar ta fita zuwa wani guri dan ta jima shekara da shekaru ban taɓa faɗa ma ba ya ce wane da kace ka ɗauke nauyin karatun 'ya'yan shi ya ce wallahi a nan gurin babu abin da ba mu yi da hi ba akan cewa kar a kuskura a baka filin makarantar nan ya ce kaga kai baka sani ba ya ce haka ne ya ce to gashi kai kuma baka san wannan ba ka ɗauki nauyin karatun 'ya'yan shi ka ce kar su biya kuma sai saboda bashi da kunya ya zo yana maka godiya ni ma har ya zo nan yana min godiya ban gane ko kun fahimta ba wato muna magana akan mutum zai samu alkhairi ana mar hasada amma sai abin yayi ribas ya zo ya amfanar da hatta waɗanda suke masa hasada akan abin ban gane ko kun fahimta ba to sahabban annabi ba haka suke ba wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu ba sa jin komai a cikin ainihin wato zukatansu dangane da abin da aka bawa 'yan uwansu sahabbai amma mu ba haka muke ba saboda haka hassada bala'i ce wannan dan gidan annabi adam din yace zan kashe ka la'aqatulannaka wallahi sai na kashe ka sai ce qala sai ce masa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina ka sani dai Allah yana karban daga masu tsoron Allah wala Allah nayi sadakar da ta fita ka samun guri a gurin Allah ta fita ka samun gurbi a gurin Allah na fi ka tsarkin zuciya ne yasa Allah ya karɓi tawa kai kuma bai karɓi taka ba da haka ka ji tsoron Allah ka gyara kuskuren ka ta yadda kai ma Allah bai karɓi taka shine kawai ni nasihar da zan ma to kuma wannan shine yake bayuwa zuwa ga wallahi kai kuma dan amma hasada kar ka daina alheri balma ko ka gane mutum yana kin ka ka taimake shi ko ka gane kar ka bayyana mar ka gane ka bashi ya je ta hauragiyarsa ina mai rantsuwa muku da Allah mai hasada kullum a ƙasa yake ba zai taɓa yin gaba ba wallahi sannan na biyu kullum a cikin bakin ciki da takaici zai kwana kullum a cikin shi dai Allah to Allah shi ba zai daina ɗaukaka masu ɗaukaka ba haka ne ko ba haka ba ba zai daina darajanta masu daraja ba ba zai daina albarka wanda ya niyya wa ya musu albarka ba ba zai daina ba da appointment ba ba zai daina ba da mai ba aiki ba ba zai daina ba da kudin abin nan promotion ba ba zai daina ba da motoci mashina na fata an fahimta da shauransu duk abin alheri Allah kullum a cikin sha'ani yake yana kan rabawa bayin Allah shi kuma kullum daga ya ga wani ya samu bala'i ya same shi dan Allah wa ta kamma jama'a wa ta kamma shi ta kamma mai hasada jama'a an fahimci maganar da ke ku mai hasada shi ta kamma bala'i shi ya samu saboda bai da kwanciyar hankali ko daidai da na sakan ɗaya kullum Allah ɗaukaka bayi yake shi kuma kullum bala'in gaba da ƙyashi da bala'i a zuciyarsa yake ji to kaga aiki ya same shi an gane magana da kyau annabi haka ya dinga fama da sahab abin nan da munafukai da hi da sahabbansa haka suka dinga fama da munafukai har Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم سيتي مين Allah ce ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi an yunazzala alaykum min khairin walal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum da mushrikai da ahli alkitabi ba sa so wani alheri ya sauka muku daga gurin ubangijin ji Allah madaukakin sarki amma Allah ce wallahu yaftassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe wanda ya ga dama da menene da rahmar shi wallahu dul fadlil azim Allah ma abocin falala ne wanda yake mai girma ina fata an fahimta saboda haka annabi da sahabbai kansa ba su tsira daga menene ba daga hassadar munafukai da kafirai ba ballantana kai wani dan karan kadamiya kana jin wai ba za a ma hassada ba kar ka yadda kai wannan tunanin kawai ka ci gaba indi ala barakatin lahi abinda ka sa a gaba na alkhairi ka ci gaba da yi ka kau da kai ka haɗu da wanda duk yake ma hasada kai ta kyalkyala dariya kai ma yana dariya kai ma kana dariya kamar yadda mawaƙi yake cewa ina fata an fahimta ka san shi ma hasadi bai turɗunewa idan ya gamu da kai ka lura galibin masu hasada wa bayi ba sa ɓata da in sun gamu da wanda suke wa hasada sai su nuna suna tare da su suna dariya wani ashe kaza ya faru kai masha Allahu tabarakallah hai wallahi yana yankar baki uwa katar ka tafila ina fata an fahimci magana amma kuma wa ya rugu an ka kama ya rugu sa'alamu haka mawaƙi ce yi utika min ɗarfin lisani halawatan wa ya rugu an ka kama ya rugu sa'alamu yuqtika min tarafin lisani halawatan ta gefen harshe ɗaya yana baka zaki yana faɗa ma ai muna tare ai ina murna ai na ji daɗi ai kaza ai kaza amma ta gefen ɗaya kuma wa ya rugu anka kama ya rugu sa'alab idan ka wuce cewa yake ina ma mashin ɗin nan da ya zo wucewa da gudu ya kwashe kai buga ka akan kwanta ina ma motar nan trailer da ta taho ta mutsike ka na rantse da Allah amma a baki haka yana cewa a karamakalla a yalla ya alajuwa ne a shugabawa ne ai muna tare da ku ai kaza kaza kaza amma wallahi kana wucewa cewa yake ina ma wannan trailer ta bi ta kanka bala'i kenan malam sai yasa sai dai addu'a ba ka da yadda za ka yi da irin waɗannan mutanen sai dai ka gaya wa Allah kawai ka yi abin da kake dan Allah ka yi don neman yardar Allah ka nemi kariya daga gurin Allah ka duba dai annabi Muhammadu Allah da kansa ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah ne zai kare ka daga sharrin mutane a wani guri ya ce wa in ya kadu ladina kafaru la yazliqunaka وما هو Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim wallahi kafire sun yi kusa da su lankwame ka da ainihin wato menene idanunsu saboda hassada da kyashi da gaba da kiyayya in sun ga kana wa'azi hankalinsu tashi yake su rasa inda za su sa kansu lamma sami'u zikira lokacin da suka ji ambato lokacin da suka ji karatun qur'ani wa yaquluna innahu lamajnun har ma suna ta ai mahaukaci ne kuma sun san wallahi tallahi kai ba mahaukaci bane in ji Allah Allah ce sun sani kai ba mahaukaci bane Allah ya ce nun nunin ko nu'ara mm. na'am sai ce ne Allah ya ce nu'ara ko kuma ka ce nunun an gane magana da kyau ko wal qalami Allah ya ce ina rantsuwa da alqalami wa ma yasturuna da abin da mutane suke rubutawa ko abin da mala'iku suke zanawa ina fata an fahimta wal qalami wa ma yasturu yace ma anta bi ni'mati rabbika da dai da ni'imar da ubangijin ka ya sauke maka kai ba mahaukaci ba ne su da kan sun san annabi ba hauka yake ba amma hassada ce da gaba da ƙiyayya ta sa suke menene suke gaba da shi na fata an fahimta Allah ya shiryar da mu ya tabbata daga uqbatu dan amir Allah ya hada mu da uqbatu dan amir al-ansari a jannatul firdausi uqbatu dan amir yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce inna sadaqata lalle ita sadaka ko kyauta tutfi'u an ahliha harral quburi tana disashe wa masu yin ta zafi da hamami da gafin wutar jahannaman cikin kabari sadaka da kyauta in ji annabi muhammadu hadisin uku batu dan amir ya ce yana disashe hamami da gafin wutar jahannama jama'a ko a yanzu da ake zafin ranar nan a saka ka a ɗaki ba wundo a kulle a ce ba fita safa da rana da daddare da yamma ka azartu ko baka azartu ba to balantana cikin kabari cikin kabari wallahi tallahi daga an zira ka in kai mai sadaka ne mai kyauta Allah zai sako maka wani air condition din da tun da kake a duniya baka taba jin mai daɗi irinsa ba amin Allah ka datar da mu ka samu samu wannan alheri me ke jawo wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaka da kyauta na jawo haka in ji uku batu dan amir al'ansari Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inna ma yastazillu almu'minu yawmal qiyamati fi zilli sadaqatihi kuma wallahi dan adam ya sani idan yana sadaka to gobe kiyama zai zauna a cikin inuwar sadakar shi sadakar da kake yi Allah zai mai da ita wata umbrella a filin tashin alkiyama Allah zai mai da ita wata bishiya mai sanyi ko bishiyar mangwaro wace bishiya ne tafi sanyi yanzu na ƙauyawa mazauna ƙauye eh mangwara ne ko yanzu haka za ka same hillaf mana ya yi sanyi ka tafi da sallayar karɗan fulonka ya sa lokaci rayuwar ƙauyen nan tana ɗan daɗi wani lokaci musamman a irin wannan zamanin wallahi ka tafi jeji ka je ka da ɗan abu nan ɗinka ka ɗan shimfiɗa ka yi salloli ka yi na filfili ka kwanta ka yi ta tikar bacci sai ka yi mafarkin ga ka a aljanna wallahi a to ka gama sallah ka kuma kwanta a inuwar mangwaro ala ramma ba sai dai mutum ya yi mafarkin aljanna ba Allah sanyi yadda ke ka yanzu nan sai ka ganka kana shawagi a jannatul firdaus Allah ya sa Allah ya tabbatar mana da haka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ce dan adam musulmi yana samun inuwa da inuwar sadakarsa a ranar tashin alkiyama wannan hadisi ka karanta a sahihu ibnu mubarak fi zuhud wal raqa'iq al-imam ibn al-mubarak ya fitar da shi a cikin kitabu zuhud war raqa'iq muhammad nasiruddin albani a cikin silsila sahiha ya inganta shi a nambar hadisi na 3484 hadisi ne ingantacce daga sahabi ukbatu dan amir Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dangane da wanda ba sa fitar da zakka ba sa fitar da sadaka Allah ya ce wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fidda ala rabbihim wata rana sai a ce musu menene na'am Allah madaukakin sarki ce wallazina yakriduna adh-dhahaba wal fidda kaga wannan da suke taskace azhaba azurfa wal fiddata da zinari ko zinare da azurfa na fata an fahimta wala yunfiquna fi sabilillah ba sa iya cire ta domin cire haƙƙin Allah ba sa sadaka ba sa kyauta fa bashirhum bi azabin ali Allah ya ce to kai musu albihir da azaba wacce take mai radadin bala'i wata rana Allah ya ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ranar da za a kifa su a kanta a musu lalas da ita a filin tashin alƙiyama a cikin wutar jahannama fatukuwa bi hajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ai musu lalas a gadan bayan su da bayan su da cikin su da gefen su ina fata an fahimta duka za a yi musu lalas da wannan dukiya da ba sa iya kyauta da ita ba sa iya sadaka Allah ka tsare mu daga wannan bala'i fatukuwa bi hajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum Allah ya ce hadha ma karastum li anfusikum za a ce musu wannan shine abin da kuka taskace wa kanku na ainihin wato dukiya kuka ki fitar da haƙƙin Allah kuka ƙi taimakon kowa da ita fa zuqu ma kuntum taknizuna dan haka ku ɗanɗani mugunyar abin da kuka taskance saboda ka bawan Allah in ka samu dukiya bayan ka fitar da haƙƙin Allah to yi kokari ka dinga kyauta da alheri da ita نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana dangane da waɗanda suke ainihin wato rowa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Allazina ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم Allah ya ce kada su yi tsammani ga waɗanda Allah ya ba su dukiya suke rowa da ita cewa hakan alheri ne a gare su Allah ya ce bal huwa sharrul lahum wallahi sharri ne a kansu rowar da suke da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su rowa sharri ce jama'a yasa a cikin hadisi annabi ya ce salatun muhlikatun ko muhlakatun abubuwa guda uku suna hallaka dan adam wallahi ka saurara da kyau ka ji waɗannan abubuwan guda uku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana yin su wallahi zaka hallaka kuma idan annabi ya ce zaka hallaka ba yana nufin zaka mutu bane a zaka yi asarar duniya da lahira ne ita ce hallaka in ta zo a qur'ani ko a hadisin manzon Allah an gane magana da ke ku salatun muhlakatun abubuwa guda uku na hallakar da ɗan adam na farko manzon Allah ya ce shukun muta'un rowar da ɗan adam ke wada'a ma'ana zuciyarsa in ta riya masa ya hana sai ya hana to wannan za ta hallaka shi in ji manzon Allah duk wanda ya biye wa zuciyarsa wajen rowa annabi ya ce wallahi zai hallaka shukun muta'u abu na biyu manzo Allah ya ce wa hawan muttaba'un da son zuciyar da dan adam ke masa biyayya mutum ya dinga son zuciya mala ga gaskiya karara wallahi ai ta musu da hi ya ce hi bai yadda ba wai shi tunaninsa in ya karbi gaskiya ai ya faɗi in ya faɗi gaskiya ya karbi gaskiya ai ya faɗi in ya gane kuskurensa ne ai ya faɗi in har aka gane ya yi ba daidai ba ai ya faɗi ƙaryar banza ƙaryar wofi ai babbar faɗuwa ita ce faɗuwa a gaban Allah mana amma dan ka faɗi gaban ɗan adam ka karɓi gaskiya wallahi gaba ka yi riba ka ce haka ne ko ba haka ba da haka in kai ba daidai ba aka ce wane wato aka yi kaza ka ce wallahi malam na yi Allah ya yi kuma Allah kiyaye Allah da zan kiyaye gaba amma ai ta ɗiban kwai tara tsinana da kai kai baka yadda ba kuma ga laifin karara ya bayyana naka ne kuma ka ce kai baka yadda laifin ka bane saboda tsabar son zuciya manzo Allah ya ce wallahi zaka hallaka sallallahu alaihi wasallam wa hawan muttaba'u wa hawan muttaba'u son zuciyar da dan adam ke wa biyayya sai manzon Allah ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi haka kuma mutum ya dinga jiji da kai ka dinga jiji da kai da isa da bankama da babakere mara ka ga mutum ga tafiyarsa normal amma sai canja tafiya kawai saboda ya nuna muku shi isasshe ne don ya nuna muku shi kasurgumi ne kuma haka bane da ya nuna muku shi mai bankama ne ga yadda asalin tafiyarsa take amma da gangan sai ya dinga wani dan haka yana dan wani haka mm. Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha karka tafi a doron ƙasa kana jiji da kai da isa da alfahari da jiji da isa Allah ya ce innaka lan takhliqa al arda fa kai fa duk jiji da kanka da nuna kai wani ne baka yi saka taka kaza ta fashe ba aga da ko ba haka ba a ga mutum ya taka ƙasa nan ya zaftare ya yi gefe nan ma ya zaftare an taɓa ganin irin wannan mutumin a duniya Allah ya ce duk jiji da kanka baka yi saka taka ƙasa wallahi ta zaftare ba baka isa ba walan tablugal jibala dula kuma duk tsayinka da jiji da kanka baka isa ka miƙe tsaye a ganka ka iso dutsen bima ba ayin ka iso wannan ma gudu za mu yi wallahi ba za mu zauna ba dan ko ba haka bane jama'a tsayin naka ya wuce tunanin mu ma an gane maganar da kyau ko dan haka duk jiji da kanka baka isa ka iso wannan ba to amma mutum ka ga malam maganar safa normal magana wallahi kawai sai canja magana ai wallahi tallahi a wasu alakar wasa Allah ka ga irin wannan abubuwa ni bayanan su kuna irin waɗannan abu ya murɗa murya ya canja harshe ya canja duk wani abu kawai don ya nuna muku shi yanzu ya taka wani matsayi ni ba magana irin sauran maganar mutane yake yi ba na'am luqmanu yana gaya wa ɗansa yake cewa waqsid fi mashika ka yi daidai wa daidai cikin tafiyarka ka tafi daidai al'adar ka yadda Allah ya halicce ka ka tafi a haka kar ka dinga tafiya kana ɗaga kai kana ɗaga ƙafa kana gonsin kana wani gotar da ka faɗa kana wane ne dan wai ka nuna mutane kai fa yanzu isasshe ne na fata an gane waqbut min sautik kar kuma a zo ana hira ko ana magana ka hana kowa magana a ji gaba ɗaya muryar ka kawai ake ji duk wanda ya tashi magana ka danna tashi idan aka zo aka zauna a gaban ka ba wanda yake iya magana sai kai idan kai magana ba wanda ya isa ya musa ya ce alhaji fa maganan nan akwai gyara wane kai wane babanka ka ce masa alhaji akwai gyara baka isa ba waqdud min sauti sai Allah ya ce inna ankaral aswati irin sautin da za a ji ana haya gaga a gari kai ne ihu can kai ne kwakwazo can kai ne jawabi can kai ne wane ne can duka muryarka ake ji a gari la sautul hamiri Allah ya ce sautin jaki kenan Allah ka tsare mu daga mummunan sauti irin wannan sautin da ba akan gaskiya ake magana a kansa ba sautin da ba qur'ani ke ja ba sautin da ba hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake karanta ba sauti na banza mala inda duk aka ji muryarka tana tashi to akan wata hayaniyar duniya ne ba akan Allah da addinin Allah ba Allah ya ce sautin jaki kenan ka duba ma da Allah ya tashi sai ya tashbihi baligi bai ce ka sautul hamiri ba kamar sautin ya ce sautul hamiri kawai aka cire adatu shabihi aka dace aka cire wajhu shabihi aka cire mushabbahu aka cire mushabbahun bihi na fata an fahimci magana wannan sai malaman balaga ko ko iri na ɗaliban balaga za su fahimci abin da ake magana wato Allah da ya tashi kwatanta abin bai ma saka waɗansu abubuwa da zai nuna kamar kwatantawa ake ba sai ya nuna kawai sautin ka kamar wato sautin ka ba ma kama ba a sautin sa sautin jaki ne kawai ba a ce inna ankaral aswati ka sautil hamiri ba ko sai aka ce inna ankaral aswati la sautul hamiri wallahi irin wannan sautin sautin jaki ne in ji Allah da haka kai hankali an gane maganar da kyau ku saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan abubuwan guda uku suna hallaka mutum rowa ita ce ta farko yasa a cikin hadisi annabi yake cewa wattaqu zulma ku ji tsoron zalunci wattaqu shuha ku ji tsoron rowa yace fa inna fa inna ma ahlaka alladhina man qala man qablakum wan abin da ya hallaka waɗanda suka zo kafin ku ashuhu ita ce rowa yace hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahu yace rowa ita ne ta ɗauke su zuwa ga zubar da jini kuma suka dinga zubarwa saboda rowar mutanen baya marowata ne wannan ta jawo musu bala'i da tashin hankali dan Allah ka ɗauki wannan magana ta annabi Muhammadu ka kwatanta ta da abin da ke faruwa a yanzu da Allah ba rowar mu bane ta ƙara harba mu cikin bala'in da muke cikin yanzu alaran kwanakin baya muna gani ana ta tare tireloli ana satar shinkafa da wane ne da wane ne ko shakka babu wannan ba daidai ba ne ba kayanka ba ne ba za ka ci kayan da ba naka ba in yunwa za ta kashe ka idan wani abu bai halitta gare ka ba za ka taɓa ba allahumma illa kamar yadda malamai suka faɗa cewa lalle ba ka da abin da za ka cin har kwano ka tabbata za ka mutu to nan suka ce idan ka ɗauki kayan wani ka ci iya gwargwadon biyan buƙatar ka ba kai laifi ba amma irin wannan sata ta wuce buƙata ina fata an fahimta da fasa tirela da tare direba a masa dukan tsiya a kore shi a haukan tirelan a dinga jefo buhunan shinkafa ana cabewa mutane suna yin gida da su da wanda yake da bukata irin wannan da wanda bai da bukata irin wannan da wanda in ya ɗiba shaguna zai kai ya karɓi kuɗi haka dai ko ba haka ba to wallahi wannan haramun ne in ka ci ka ci haramun wuta balbal in ji yara in ka ci ka ci wuta balbal to amma da rumbun gwamnati duka da ake zuwa a fasa to amma kuma a lokaci guda sai mu dawo mu ga shin me ya kai al'ummar mu ta fara irin wannan ɗabi'a ɗan najeriya ne ya tare tirela ya fasa ta ya ɗebe shinkafa ba ɗabi'ar sa bace ba halin sa bane ɗabi'a ɗan najeriya ne ya tare direba ya duka su hau saman tirela su dinga jefo buhuna suna taɓewa to me ya kawo haka shine rowar manyanmu da mawadatanmu abin ya kai wannan matakin da a ce suna kyauta da sadaka yadda ya kamata ina mai rantsuwa da Allah zai yi wahala a samu waɗanda za su dinga irin wannan ka je kaga kasashen duniya da suka malam a umaran nan da muka yi ga ina baba Ibrahim ya zo Ibrahim baba Ibrahim yana kana nan a umaran nan da muka yi jama'a akwai wani babban malami a Saudiya ana ce masa abin nan abin nan Ibn al-Utayr ko kuma al-Utayr wani babban malami ne akwai wani ɗalibin jami'atul islamiyya ta madina yanzu yana doktora nashi malam ahmad yana nan wajen anguwar su abu na ɗin nan wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen bimalot ɗin nan ta nan gidansu yake wannan bawan allah ya same mu a masallacin madina ni da su baba ibrahim ya ce bana akwai wani babban malami ana zuwa shan ruwa gidan shi da allah ko za mu je ne mu sha ruwa na ce a da gudu ma kuwa wallahi ran wanda mun yi azumi muka ce da gudu wallahi malam muka je gidan nan malam gida ne anguwa guda ne gidan anguwa guda ka ji maganar da kyau anguwa guda shine gidan wallahi da makeken masallaci malam da narka-narkan makarantu mala da parking space da hall-hall da guraren karatun ɗalibai da banɗakai da duk wani abu da ka sani mala wallahi muka shiga aka fito aka kawo mu mun ɗauka abin nan an kawo irin dabinai da shayi da mun ɗauka iya shan ruwan kenan wai ashe wannan a ɗan sha ne a je a yi sallar magarba a dawo malam in kaga wani dabino malam in kaga wata gahawa tukunna amin sun ba amin malam wallahi abin sai ya baka sha'awa muka ci dabino muka sha shayi muka sha gahawa wuyan mu ya miƙe malam sai ga manya-manyan malamai suna shigowa su zo wannan ya karɓi mayik ya yi nasiha wannan ya karɓi mayik ya yi nasiha wannan ya karɓa ya yi nasiha da aka gama sai aka ce to a shiga a ci abinci na ce kuma kuma du bayan wannan ɗin wallahi malam abbakar alaramma da muka shiga wani ɓatan falo tire ne kowanne tire billahi lazi la ilaha illa huwa ya ninka bencin nan uku wallahi tallahi malam ka san me aka kawo mana kan raƙumi da ƙafafunsa wallahi baba ibrahim haka aka ba haka aka ba wallahi kan raƙumi da ƙafafunsa mana da shinkafa da ganye da maiko da menene duka ake waya akan tire din nan wallahi ni baba ibrahim na kana da bidiyon mako dan baba ibrahim san da ya dauke min bidiyo wallahi ni ban ma an karba ya dauke ni ina zarar harshen raƙumi ina ina jefawa malam muka ci nama muka yi duk billahi da malam ba su da rowa malam ba su da rowa amma kai munafikin Allah Allah tire ɗinka daga kai sai ‘ya'yanka munafikin Allah Allah ya baka ka wayarwatawa bayi ba ruwanka da su wallahi malam idan ka je gurin nan hankalinka sai ya tashi kuma tire ɗin ba iya namu ba can wasu akwai ma na abin nan na me kuke cewa irin manya manya din nan in sun zo akwai VIP wani rago ne za ka gani a durkushe akan tire din yayi ruku'u an fafe cikin sa an danna mar shinkafa da waye an dafa shi a haka yayi wani haka hakan nan wallahi tallahi bala wallahi mala yayi wani ruku'u haka akan tire din kawai yana jiran masu tafa wallahi amin amin mara eh muna cikin ci Allah ya saka ma baba Ibrahim muna cikin ci ba mu gama cinye wannan ba sai ga shi babban malamin ya zo Allah ya saka masa da alkhairi eh kira dan uwansa ya ce a malam ya ma haza ma'ana wannan sun cinye sun kusa cinyewa kawai sai muka ga an zo an yi tangire gire da wannan tire din akai sama da shi na rantsi da Allah aka samo aka kawo sabo da durkushashen rago akai aka ajiye mana na ce kai wallahi mana ana rama ya ce ban tuno da shi ba to ko na tuno da an rama ya zan yi da shi da ba shi yana najeriya ne ina can an gane magana da kyau ko malam haka muka ci muka yi nasha-nasha muka yi nasha-nasha saboda mutane ne wanda ga irinsa nan an gane magana da kyau ko shek kutsayir aka ba mu littattafai malam aka ba mu littattafai aka ba mu littattafai aka ba mu littattafai kuma ko abu ku gane ba ko a to shikenan bari in ci gaba da karatu an gane maganar da kyau ko to Allah shiryar da mu saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in muna so mu gama lafiya to wallahi mu bar ruwa Allah kuma ya nuna mana haka yace yawma yuhma alaihim fi nari jahannama ko alaiha fi nari jahannama ko fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanatum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna a wani guri Allah ala ramma Allah yace ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah نعم نعم لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل نعم ومن يبخل
na'am وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah madaukakin sarki ya ce ha antum ha'ula'i kuɗin nan ga kunan kai ka ce da mu Allah ke magana kuma da mu din yake domin duk ayar da ta zo tana magana ne akan mutanen da da kuma mutanen da suka zo yanzu ina fata an gane Allah ya ce tudu auna ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah dan ku cire dukiyar ku ku taimaki addinin Allah ku taimakawa bayin Allah ku taimakawa mabukata ku agaza masu azumi ku tallafawa masu buɗe baki ku tallafi waɗanda ba su da kayan azumi wanda za su dafa a gidansu ko kayan sallah ko abincin sallah ko ku taimaki addinin Allah Allah ya ce amma fa minkum man yabkhalu a cikin ku akwai wanda suke marowata Allah ya ce wa man yabkhal wanda duk yayi ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsihi sani dai cewa yayi wa kansa ruwa ne Allah ya ce wallahu al-ghaniy Allah hi ne mawadaci wa antumul fuqara ku ne talakawa Allah madaukakin sarki shi a wadace yake wadatar da ba a san farkonta ba kuma ba ta da ƙarshe ba a san ranar da ta fara ba kuma ba a san ƙarshenta ba wadatar Allah kenan har mu ƙare har mu koma lahira har mu shiga aljanna Allah yana nan cikin wadatarsa wani wata ya tambaya wani malami ya ce ala gafata malam an ce Allah mawadaci ne ya ce haka ne Allah mawadaci ne ya ce haka ne Allah mawadaci ne ya ce haka ne ya ce ni kam idan bayan Allah ya tahi kiyama ya saka ma aljanna ya saka yan wuta wuta dan ka san an zo ka dinga cewa ya saka mu a aljanna eh insha Allah ta'ala eh in Allah da mu yan aljanna ne jama'a insha Allah eh ba dan wuta anan in Allah ya yarda eh Allah ba mu ita yace to idan an gama gaba daya an watsi yace yanzu ita wannan duniyar ya za ta kasance shin fili za ta zama ba kowa a ciki shin wannan kasar za a yi za a batta ko za a naɗe kamar yadda Allah ya faɗa in an naɗe meye a filin ka san wata tambayar ta bakin na malam daurawa ya ce wata ran kuka yi mana tambaya ya ce wallahi mu ma haimun kun kura karatun mu ma gaba ɗaya ya ce mu koma mu ta nazarin kuma to ta ina kuma za mu kullo ta wannan tambayar to wannan tambayar da Allah wani amsa za ka ba mutum Allah ne kawai ya san me zai faru haka ne ko ba haka ba mu da ya ba mu labarin zai naɗe wannan kasar zai naɗe duniyar gaba ɗaya komai zai watsi za a tafi aljanna yan wuta za su higa wuta to wannan gurin da aka yi duniya ya zai zama ba wanda ya sani sai waye sai Allah mu mu ne halittar ƙarshe Allah ya tabbatar mana da haka ba za a sake wata halitta ba bayan mu in an tahi kiyama magana ta ƙare ba wata halittar da za a ƙare shi yasa wallahi gara kai haƙurin shan wahalar yanzu ka je ka dawwama cikin ni'ima ta har abadan abidina da ka gagara haƙuri na fata an gane na shan wahalar yanzu ka je ka zarce cikin wahalar da bata da iyaka saboda in an tafi kiyama fa jama'an an tafi lahira an shiga aljanna fa har an tafi fa kenan fa ita kanta abadan din har abadan din ta ita ma an gane magana da kyau ko abadan din ita ma har abadan din ta wato abin zai ta tafiya ne ba iyaka mana kuma ba tsufa ba menene ba mutuwa ba rahin lafiya da zaka Allahu khaira haka za a zauna yadda kai dan aljanna kake cikin ni'ima haka kuma dan wuta yake cikin azaba amin Allah ya tsare mu yadda dadin dan aljanna ke karuwa mu kenan insha Allah to haka kuma azabar ɗan wuta ma ke ninninkuwa akwai tashin hankali jama'a ko babu akwai tashin hankali to shi yasa babu abin da ya dace gabawa wallahi irin idan ya ji dokar Allah ya kokarin kiyayewa kawai idan Allah ya sa ka je lahira muka je lahira da kafar dama Allah ya sa mu ne muka taɓe to shikenan magana ta kare an gane magana da kyau ko الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض mm.
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك mm.
عطاء غير مجذوذ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amman ladhina su'idu wanda suka rabautu a lahira Allah ya sa mana daga cikin rabautattun nan a lahira fafil jannati Allah ce suna cikin aljannar firdausi Allah ya sa muna daga ciki ma damatin samawatu wal ardu ma damar sama da ƙasa suna nan a matsayin halittu to suna nan a cikin aljanna jama'a Allah ya yi sama da ƙasa ko bai yi ba to yadda Allah ya yi sama da ƙasa to haka su kuma za su dawoma a cikin aljanna ina fata an fahimci magana in dai ka yadda Allah ya yi wata halitta mai suna sama da ƙasa to ka yadda za su dawwama a cikin wannan ni'imar ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سنة دوما أتكنتا ما تقر سمي دك سيسنا نعم أمزين حلتو نفتا أنغاني إلا سي الله يتي إلا من شاء ربك سي وند الله يقدا مركوب ذا سكي قبسوري أموتا سي الله يتي أطاء مبك غاني بك كوتاتي ذا أيو ين الجنة غير مجزوز أي غير مقطوع ba mai yankewa ba za a musu kyauta da ni'imar da bata menene yankewa an gane magana da kyau ko za a musu ni'imar da ba yankewa ni'imar za ta dawwama sarmadan titar babu dare ba rana za su gabar dawwama a cikin wannan ni'ima Allah ka samu daga cikin wannan to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin wannan aya kan cewa lalle waɗanda suke rowa da abin da Allah madaukakin sarki ya basu آه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل الله يتي ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الله يتي وإن تتولوا إن كوكا جويا وبا الله بايا كوكا إكوي كوتاكو صدقة يستبدل قوما غيركم الله ذي تنجا وسكو ما بايا ثم لا يكونوا أمثالكم كما بذاز زمن تو كماركو با نا فاتا أم فهمتا تو wannan aya jama'a ba za ba ta kare ba domin bayan maganar marowata da yanzu muka dan tattauna da irin illar da ke cikin ruwa da alherin da ke cikin kyauta da sadaka to a lokaci kuma wannan ayar tana magana akan darajar sahabban annabi muhammadu da haka insha Allah ta'ala gobe idan mun zo za mu ƙara maimaita wannan ja sai mu ji menene sahabban nan suke da hina daraja da Allah madaukakin sarki ya yabe su cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana da kuma yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim da ayar karhe da Allah yace walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ma'ana har magabata jama'a ka duba wata falla ta ubangiji tun daga kan muhajirina har al-ansaru har wanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai sanda Allah ya ambata su a cikin alkur'ani shine wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabban annabi Muhammadu irin su Imam Maliku na fata an fahimta da manya manyan bayan Allah Allah sunan su ne kawai bai kama ba amma da su yake to za mu zo mu ji su waye ne wanne irin gudunmawa suka ba wa addinin Allah da har suka kai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai bayan mutanen madina bayan mutanen makka na fata an gane allah ka samu daga cikin waɗannan bayan allah da allah ya ambata ka samu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wuta cin naman jikinmu na'am to allah ya samu dace a insha allah yan hizba za su zagaya yanzu ana kan neman taimako sakamakon abubuwa da ayyuka da muke yi a ga gudunmuwar da muka samu yau jiya muna bawa wanda suka turo taimako haƙuri saboda yawan wanda suka turo mutum ɗari da kusan goma sha hudu ba mu ambaci sunayensu ba amma dai mun gaya wa Allah matsalarsu da damuwarsu Allah ya yi musu Allah ya karɓa mana sai kuma wannan hajiya umma ta turo naira ɗari biyu akwai hajiya hawa'u ta turo naira ɗari biyar akwai wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah hima naira dubu ɗaya sai wani ya yi transfer hima naira ɗari biyu sai adamu mai takarda ya tura naira dubu ɗaya lawan ali ya tura naira ɗari biyu hawawa abubakar ali ta tura naira ɗari biyu isa ibrahim ya tura naira dubu biyar hassan hussein ya tura naira ɗari biyu muhammad umar ya tura naira ɗari ɗaya da dubu ɗaya ɗari biyar sorry saratu ibrahim ta tura naira ɗari biyar hamza mustapha ya tura naira ɗari uku hafsat yaya ta turo hafsat yaya abubakar ta turo da naira dubu biyar misbahu dahiru ya turo naira dubu daya ahmad muhammad ya turo naira dubu daya wani ya yi transfer naira dari uku naira dari uku sai omaku muhammad ari ya turo naira dubu daya mansur awwal ya turo naira dubu daya hajara adamu naira dubu daya ni da iyalaina da iyayena wani ya turo naira dubu goma sha biyar ya ce a sa iyayensa a addu'a Allah ya musu rahama ya sa su gama lafiya ya haɗa su da hiya aljanna da kuma iyalansa Allah ya musu albarka naira dubu sha biyar ya turo sai wani ya turo ismail muhammad naira dubu ɗaya sai zainab yusuf naira ɗari uku sai beta electronic villa naira dubu uku shi ma wannan wani abin nan ne ina jin na ko pos ko wani abu makamancin haka sai ibrahim ɗayyabu naira ɗari biyar sai abdullahi abubakar naira ɗari biyu sai wata ta- ko wani ya turo sadaka naira dubu ɗaya babu suna kenan muhammad abdullahi naira ɗari biyar total ɗin abin da muka samu yau naira dubu arba'in da hudu da naira ɗari tara grand total ɗinmu kuma naira miliyan ɗaya na fata an fahimta da naira dubu ashirin da takwas da ɗari biyar da tamanin da hudu mun haura naira miliyan ɗaya dama mun ce in Allah ya da sai mun haura Allah ya amsa ibadar mu abin nan addu'ar mu Allah mun gode ma da ka sa muka haura miliyan to kuma muna nan muna jira mu ga me zai dora akan miliyan ko rabin miliyan ko sama da rabi ko dai wani abu makamancin haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana muna addu'a ga wanda suka ba da gudunma wannan duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna bukatar su ta alkhairi duka Allah ya yi musu da mu da su gabaki ɗaya yan uwa mahaifiyar alaramma ba ta ji daɗi ba jiya ma tana asibiti ban sani ba ko an sallama su an sallama su ko to gaskiya tana buƙatar musata addu'a muna addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba wa umman mu lafiya Allah ya ba wannan dattijuwa lafiya wannan dattijuwa da ta sumbulo mana wannan babban alaramma Allah maɗaukakin sarki ya mata albarka duniya da lahira Allah ya sa ta gama lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komarta shi kuma Allah ya sa ya zama mai ceto a gobe kiyama gare ta da mahaifinsa ubangiji maɗaukakin sarki ya sa Qur'ani ya cece mu da mu da su baki daya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu yan uwa akwai abin da nake so in sanar da ku na so na zo da hoton abin to amma ban zo da hi ba an karɓi sakon yawwa akwai honorable ali isa jesi ya turo mana da shinkafa buhu biyar da kuma gero buhu uku da kuma menene siga buhu na buhu ɗaya ko to sannan wannan bawan allah jama'a ya yi mun wani abin alherin da ya cancanta ne masa godiya kuma in sanar da ku akwai wani appointment da ya aiko min da ke kusan sati guda da ya wuce tun ranar da na faɗa muku cewa akwai wani abin alheri da nake tsammanin ya same ni kuma wanda muke ganin zai amfanar da mu duka to wannan labarin ne ya iso gare ni an bani senior legislative aid na fata an fahimta uh, on religious affairs to the honorable speaker of house of representative na fata an fahimta yawwa federal republic of nigeria eh to kaga dama ina ta cewa za mu tafi abuja wala allah tafiyan ne ta zo ko wallahi bawan Allah nan ya aiko min da wannan abu kuma ba ni kadai ya bawa ba ya bawa kusan malamai kusan mutum uku ko hudu a garin nan amin summa amin malam akwai lokacin da ya kira ni a waya ya ce malam akwai wani abu da nake niyya amma ina neman izinin ka in ka amince zan sa sunanka ya ce masa honorable to a gaya min mana menene ya ce a'a ni dai kai nake so in saka kuma ka amince kuma na tabbata abin da zai zo ba zai cutar da kai ba in Allah ya da kuma ba zai shafi da'awarka ba da izinin Allah ya ce to Allah ya sa ya zama alheri ya ce amin shi kenan ya kashe waya na kashe waya bayan mun gaisa to an yi haka ya kai kusan sati uku ina jin ko sati hudu ko wata ɗaya dai shi ne ranar sai ga jami'ansu sun je har gida sun kai mun wannan appointment din ina fata an gane ban zo da hi ba shi yasa ban nuna muku ba amma in na zo da hi gobe zan daga hi kowa ya ganshi insha Allah wannan na Allah rama har ya canza mun suna wai honorable albani a karama kallahu to muna addu'a wannan abu Allah ya sa ya amfanar da mu ya amfanar da addinin Allah wallahi bari ku ji sau da yawa idan baka neman abu sai Allah ya kawo maka shi na rantse muku da Allah akwai wanda sun sha zuwa su same ni cewa in je in nemi mukami kaza ko a bannin gwamnati ko a bangaren federal nace na rantse da Allah babu wanda zan je gurinsa in ce na neman matsayi sai Allah ban taba zuwa ba ban taba neman wani abu ba a gurin wani shi kansa wannan bawan Allah wallahi tallahi ba mai magana da hi cewa ina neman wani abu a gurin shi ba shi kawai ya ga cancanta na ya ɗauki wannan abu ya bani to kuma duk mutumin da ya irin wannan yana ganin ya kai ya maka alheri irin wannan bai kamata kai rejecting ɗin abun ba ko da kana ganin akwai wasu abubuwa wanda wasa'ila wani zai magana akai ko wani abu ka rabu da mutane da maganganunsu dama irin wannan abun sai sun faru ne ake gane yaya kake da'awarka shin dan waɗannan abubuwan kake yi dama ko kuma kana yi ne tsakaninka da Allah dan neman yardar Allah ba ma so kowa ya shaide mu mu muna fata Allah ya shaide mu wannan mukami ya zo ko wannan matsayi ya zo a matsayina na mai taimaka wa shi honorable speaker tajuddin abbas akan harkokin addinin musulunci ina fata an fahimta ma'anar matsayin kenan so gwargwadon abin da muka samu dama na bada shawara dama kafin a bamu ma muna bayarwa haka ne ko ba haka ba kafin a bamu mukami ma muna bada shawara in mun ga ba daidai ba muna magana in ta kama mu je har inda suke mu gaya musu mukan je mu gaya musu abinda ba mu samu damar mu isar musu ba mu da su mukan faɗa a inda za su ji labari su gyara waɗan abin da ya sauka su gyara to haka nan za mu ci gaba ba abin da zai canja a cikin da'awarmu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan abubuwa ba don su muka zo duniya ba kuma ba don su muke da'awa ba amma idan suka zo kuma ba za mu ki amfanuwa da su ta fannin addinin musulunci ba na fata an gane za mu amfana da su don mu amfanar da addini mu amfanar da rayuwa mu amfanar da al'umma saboda haka akwai abin da na shirya ba sai na faɗa muku ba yadda zan yi da salarin insha Allahu ta'ala na shirya yadda zan rabar da salarin da izinin Allah amma ba ku da bukatar sai na gaya muku ya zan yi da shi in Allah ya yadda kaso casa'in cikin ɗari na wannan abin da zai zo in Allah ya yadda zai tafi ne a cikin aikace aikacenmu na da'awa da kuma wannan masallaci insha Allahu ta'ala wannan shine abin da na shirya in Allah ya yarda Allah ya cika min burina Allah kuma ya sa wannan abin ya amfane mu ya amfani addinin Allah Allah kuma ya saka wa shi a honorable Ali Isa JC da ya dauki wannan matsayi ya danka gare ni Allah ya biya shi da aljanna kyakkyawan zato da ya mun ya sa ya saka sunana a cikin wannan abu muna fata Allah ya fi shi yi mana kyakkyawan zato akan al'amarin mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah ya taimake shi akan abin da ya sa a gaba mu kuma Allah ya sa mu amfani da wannan mataki wajen taimakon addini da al'ummar annabi wannan shine a takaice bayanan da zan yi mana addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh